وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن أهل الكتاب من كامته بدين خير ومنهم من كامته لا يوفي إليك إلا ما كنت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الدنيا سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون سبحانه سبحانه وتعالى ومن سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب akwai a cikin ahalin kitabi maninta manhu wanda idan da a ce za ka ba shi amana cikin ɗari a kan ɗari guda wato dukiya mai yawa kwarai malin kasirin dukiya mai yawa yi wadda ilaika zai dawo ba da kayanka ba zai ci ba ya amana ta yi don zama wasa ya mai amana kama abdullahi salamin wani makurai ce ya ba shi kuɗiya dubu da mai tam na zinari sai mai masa da kayansa bai ci ko fago na ba to wannan kana ma a ce ka ba shi yan kaɗan kana ma ke nan a ce ya mai ma wanda ka ba shi mai yawa wanda zuciya ke sha'awar a ce ta mallaki kamarsa amma kuma ya dawo ma da shi to balanta na ka ba shi ɗan kaɗan shi ne malamai suke kawo wannan ayar a misalin wato mafumi na muwafaka wanda yake aure galibi da wannan ayar suke wato kafa kawo misali wato faddina wa aula dinari kana ma kenan a ce ya dawo ma da kayan ka wa minhum akwai a cikin ahlul kitari maninta man wanda da a ce za ka ba shi amana da dinarin akan dinari ɗaya kacal au akalla ko kasama da dinari ɗaya layi wanda ke ilai ba zai yadda ya baka kayan ka ba ba zai zama ma da kayan ka ba da khiyanati saboda ha'incin sa to farkin dawo aula a ce ma ka ba shi dukiya mai yawa ai kana kenan kana ma kenan a ce ba zai dawo ma ba illa ma duka alaihi qaima sai fa in kai tsayin daka a kansa sai fa in ka yi tsayin daka a kansa da ilhahi da nan na cewa ka nuna masa naci da kai kara zuwa alkalai sai an je da shari'a kamar ka abun ashirafi wato shi ka abun ashirafi asali mahaifinsa balarabe ne amma uwarsa ba yahudiya ce wannan yasa ya taso a wajen dangin uwarsa shi ke nan ya karbi yahudanci ya koma yana cikin manyan yahudawa ma kuma Allah ya sa mai shugabanci ne a cikin mutanensa da musulunci ya bayyana manzo Allah ya hijira zuwa Madina ya zama kamun nan ashirin yana cikin waɗanda suka tsaya tsayin jaka sai sun ga bayan musulunci a kullum ayyuka yake yi na cutarwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah yake ya sahabbansa yanzu a cikin ku ba na samu wanda zai je min maganin mutumin nan ba abin da yake yana cutar Allah yana cutar manzo sai aka samu wanda suka je suka kashe shi suka sa yanko kansa suka kawo manzo sallallahu alaihi wasallam a shekara ta uku daga hijira to koko finhasu wato shi ko malami ne daga malaman yahudawa shi ma dai mai tsananin gaba ne ga musulmi wani bakurai ya ba fin hasu ajiyar a wani daban ya ba shi ajiyar dinaran dinari tsaja hada hudu sai ya musu yace shi bai ba shi ajiyar kome ba don abu ma gunto an ba shi ajiya amma ya kasa da hakura ya bayar ga wanda ya ba shi ajiyar to ba lantanan an ba shi mai yawa zalika tarkul adai yanda ba sa iya ba da ajiyar nan da aka ba su kasa wasu gaba da ajiyar da aka ba su bi annab da sababin cewa su suna ganin ƙalu suna cewa laisa alaina filmi na sabila wai duk abin da suka yi ga wanda ba ba yahude ba ai ba abin da Allah zai musu gani suke duk abin da suka yi wanda ba ba yahude ba to ai su sun tsira wajen Allah su a wajen su sauran mutane ko dabba ba su kai ba ko dabbobi ba su kai ba su yahudawa su kadai su ne mutane na hakika a wajen su shi yasa a wajen su dan ka taba wani ba ba yahude ba in dai kai ba yahude ne ai ka sha eh in dai ka taba ka sha to wai al'arab larabawa ba ma sai larabawa ba duk wanda yake ba ba yahudi ba haka suke daukar su lillahi malaman halafa dinan domin suna ganin halal ne su ci dukiyar wanda yake ya fita daga addinin su wanda ba addinin su yake bi ba wanda duk ba addinin su yake bi ba to gani suke su ci dukiyarsa ta kowane hali daidai ne kuma wannan ya sa suka ta fitowa da dabaru da dabaru har suka fito da tsare-tsare na tattalin arziki na zamani inda zai zama kullum wannan baya yake so kuma kullum gaba suke yasa kullum kasashe da yawa baya ake yi tau a wayi gari bashi ya kanan ne da menene da ko ba abin da ya kawo illa su shirin yahuda wannan da suke ganin cewa to kowa ma su jefa shi ma a cikin wahala ko rigima ai daidai ne zai sa alina filmi na sabin baya an jama'a min arabi wasu a cikin larabawa sun yi ciniki da su kafin zuwan musulunci an samu mu'amala tsakanin larabawa da yahudawa ne falamma asalamu yayin da larabawa nan suka musulunta da musulunci ya zo sai yahudawan suka ce da su ba ku da wani haƙƙi a kanmu ba abinda za ku ce kuna abinmu wadda au suka yi da'awar a nan wajen zalika cewa sun samu wannan a littafinsu fa asabahumullahu Allah ya karya ta sai shi karya suke bi kaulihi da yace wai gudu na alallahi kaziba suna faɗin magana wadda take karya a janibin Allah bi nisbati zalika ilayhim da suke dangane irin wannan zuwa gare shi wa hum ya'lamu alhali sun san annahum kazibu da cewa karya suke kala alaihi salam manzo alaihi salatu wassalam yace lamma nazalat yayin da wannan aya ta sauka ka zaba a ada'un lahi makiyan Allah Yahudawa magana da suka fada karya ce sun yi karya ba wani abu ga duk wani tsarin da yake a zamanin jahiliya to yanzu an binne shi ya koma karkashin kafata a tsarin musulunci shi kadai ne wanda za a bi amma banda abu daya ko a zamanin jahiliya ne aka tsara shi to yana nan har yanzu musulunci ba abin da ya kara masa sai karfi illal amanata shine amana amana to ita wannan za a ba da ita ilal barri zuwa wanda yake na kirki wal fajiri ko mabannaci ma yau ko da mabannaci ne ya baka amana to ka mai masa da amanarsa aka ce yau in ka mai masa ai banna zai ya baka ajiyar kuɗi yau ayin kame masa ma hotel zai gina ko giya zai je sha kai ba za ka gina masallaci da su ina ba haka abin yake ba ka mai masa da kayansa abin da zai da kayansa shi ya jiyo amma ba daidai ba ne ka ci duk abin da kake ganin wai kai za ka yi duk abin da kake ganin kai za ka yi shi yasa ita amana a bace mai girman matsayi a addini abu ne mai matsayin mai girman matsayi a addini shi ya sa zo a sashen ruwayoyi ala la dina liman la amana lahu wanda duk yake bai san amana ba baya riko da amana to wannan gaba ɗaya ma ai ba shi da wani addini wani addini ya rage gare shi abinda mutum ya nuna ɗaukaka kenan akan halitta Allah ɗaukar ɗaukar amana inna arana lamanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa hamala hadis fa a shi ya fa kenan a shi wanda yake na kirki yanda ya dau amanan nan zai ba da ita kowace irin nauyin amana kuwa da amana da yake an dauko daga wajen Allah wanda ake cewa duk gabobin da Allah ya bawa da duk abin da Allah ya bai bawa to amana ce ya bashi yana bukatar ya sarrafa masa yadda yake so tun da na Allah ne ba naka ba duk wata gaba da kake da ita ta Allah ce fa ba taka ba dan Allah ne ya baka kuma ya baka a matsayin amana ne ya baka ita ne a matsayin amana in ka sarrafa masa bayan da yace ba to ka ci amanar Allah subhanahu wata'ala ku ba makawa sai ya tambaye ka haka nan in dukiya ce Allah ya baka ai amana ce ya baka ka sarrafa masa dukiyarsa yadda ya ce wa an fi komin ma ji ala kun musalafi na fiye wannan ne yasa aka ce fil amanati dan wani ya ha'ince ka a game da amana to kai kakka ha'ince shi dan wani ya ci amanar ka to kai kakka ci amanarsa shi yasa malikawa ma suka ce ai zaniya ma ba daidai bane ba ma daidai ba ne ka ce za ka wa mutum zamiya don ya ki biyan ka haƙƙinsa kamar masa in ya ga dama ya ba su shi kenan ya fita inda ya baka ba za a ɗeban ma inda ya fi ma daraja in ka gaggauta ɗeba ai ka faru kanka ne akwai inda za abin ya fi ma daraja in kai ne kana bin naira ko a yanzu ne matsalar kana bin naira aka ce to za a biya ka da dala adadin nerorin nan da kake bi ai sai ka ga a kai kam ai ka sami yadda kake so to balantana kuma abu a lahira ai bambancin ya fi tsakanin naira da dala ya fi tsakanin naira da dala to kada ka yaudari wanda ya yaudare ka don wani ya yi ma tsari na yaudara to kai ka tsaya tsari na daidai allah shi zai fidda kai بلى بلى إنا أبو بهاك يكبا بهاك أبن يكبا عليهم فيهم سبيل يهودا in sun taba wanda ba ba yahude ba su tabbata Allah sai ya bi masa haƙƙinsa in sun taɓa wanda baba yahude ba don cewa baba yahude ba ne wannan bai nuna an tuza takin sojan Allah ba man aufa bi ahadihi wanda duk ya tsaya cika da alkawarin da ke tsakaninsa da mutane ko tsakaninsa da Allah allazi ahada Allah alaihi wanda yawa Allah alkawari a kansa ko ya cika da umarnin da Allah ya yi masa min adayil amanati wanda shi ne a ba da amana wa gairihi da waninsa wata gaji tsoron Allah Allah bidarkin ma'asi ta fuskar barin ayyukan sabo wanda yana cikin ayyukan saban ha'inci bari ma yana daga na gaba-gaba a ayyukan saban wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in mutum ya zama akwai tadar ha'inci tare da shi to ya tabbata fa yana da wata tada yana da wata ɗabi'a ta munafunci sai in ya bari eh sai in ya bari in bai bari ba to yana da ɗabi'a ta munafunci in maganar da ake na zargin munafukai ko na sukan su to shi ma ya ɗau nasa raba inda ya ɗau ɗabi'a daga cikin ɗabi'unsu to a fa inna Allah hakika ubangiji yuhibbul muttaqin ina son masu tsoron sa sai yawar zahir mawri al murmari anan dan ajiye suna zahiri inda za a ajiye da ne dan a nuna annahu bi zalika cewa shi da haka din zai shiga cikin masu tsoron Allah wannan zarafin yahudi aya ta sauka a cikin yahudawa na atan nabi ya nafsa sauya sifar manzo sallallahu alaihi wasallama wa ahadallahi ilayhim suka musanya alkawarin da Allah ya musu a cikin attaura duk abin da aka ce sai attaura sai suka ga cewa to ai in ga wani abu na duniya da za su samu in ba su ba yasa ba za su kyale ba za su kyale don samun wannan abin na duniya saboda abin da suke karba daga wanda suke na baya na bayan su wanda suke raunanan su a wata ruwayar aka ce ita wannan ayar ta sauka ne a game da wani mutum da ya kawo kayan siyarwarsa kasuwa ya ringa rantse-rantse abin siya wannan nasa yadda ya siyo shi ga yadda yake alhali ko yadda yake rantsuwar wato yadda ya siyo shi din bai kai haka ba bai kai yadda yake rantsuwar ba ina rawar dubu ya siyo alhali bai kai dubu ba yana yin haka ne don ya gamsar da masu bukatar abin ko sa siya da tsada to in sai aka saukar da wannan wato shi yasa ya ruwaito sababin nuzuli biyu kenan bayan nan ma akwai na uku wanda buhari shi da kansa ya ruwaito shi daga adlan masuri ya ce adlan masuri ya ce akwai wata ƙasa da take tsakani na da wani mutum da yahuda ga yahudawa sai ba yahudan nan wato dab da ga kasarsa ga tawa sai ba yahudan nan ya sha ta a tawa ya sa a tawa sai na ce ga yanda yake ya ce shi bai yadda ba ai a haka kasarsa take sai na ce to mu je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam na kai shi kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni kana da shaidun da za su shaida ma cewa kasar taka har inda kake faɗa ne ya ce ya rasulallah bayan da shaidu sai manzo Allah ya ce da ba yahudan to sai ka rantsa cewa kai da sannan ba ta sa bace ta kace Allah musulun ya ce sai nake da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan fa akan ya ci dukiya ta ba rantsuwar da ba zai ba ko ƙarya ce yaran idan ya ga ya tafi da dukiya ta to shine sai Allah ya saukar da wannan ayar a wato dan faɗakarwa akan irin masu wannan halin shi yasa wannan ma ya ma fi inganci a cikin asbabun nuzuli illa iyaka malamai suna faɗa akan samu asbabu da yawa ga saukar aya ɗaya aya ɗaya tayo an saukar da ita saboda kaza da kuma saboda kaza da kuma saboda kaza tun da dai aidin magani magani ce in ita aya ta ƙurani ta zuwa ne kamar magani maganta wa mutane rikicin da suka shiga ciki ko suke fuskanta to ta yi rikicin ba ɗaya ba ne amma ya zama duk gaba ɗaya akwai hanya ɗaya da za a ba a maganta wanda za a ba a maganta shi ya sa so da yawa haka ta ko akan samu ta'addudul asbabi watihadul ayati ko watihadul ayati sababa suna da yawa amma ayar ɗaya ce kamar yadda akan samu akasin haka shine akan sababi ɗaya a saukar da ayoyi da yawa a saukar da aya a nan a saukar da aya a can a saukar da aya wadda take wancan surar duk akan dalili da to da irin wannan shi ma da yana zuwa to
الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين حقيقة وإنهم يشترون وتعتقى مسلم إليهم موصولي أنا na nuna cewa hukuncin da za a faɗa ya ginu ne akan abin da silar ta kunsa haka din yana cikin hanyoyin da kan sa a kawo musnadu ilaihi mausuli hakika wa'annan da suke musanyo a sama nan kalilan amfani ɗan kaɗan mina duniya na duniya bi ahadillahi a maimakon alkawari na Allah ilaihim gare su ga abin da Allah yake su bi amma sai suka ga cewa in sun bar bin wannan ga wani amfani can da za su samu na duniya shi kenan sai su bar barin wannan din nan samu wannan amfanin to masu haka bil imani bin nabi kamar yadda su yahudawa aka yi alkawari gare su kamar yadda aka yi alkawari ga dukkan al'ummun da suka gabata cewa in dai annabi ya bayyana lalle ne su ba da gaskiya da shi a wasu ya da amanati ko ko game da ba da amana an yi umarni da cewa lalle lalle a ba da amana wa aimanin suke musanyo samanin kalilan amfani ɗan kaɗan na duniya da rantsarantsansu a kan samun amfanin duniya ko kaka a shirye suke su rantse ko da a kan ƙarya ne min ƙaulihim da suke cewa da numinan na bihi wallahi za su yi imani da manzo au halifin bihi kaziban ko suke rantsuwa da shi bisa ƙarya suke rantsuwa da Allah bisa ƙarya ula'ika masu wannan sufar la halaka lahu ba su da wani rabo nasiba ba su da wani rabo fi lahirati a lahira wala yufalihumullah Allah ba zai sa ba zai zance da su ba wala zuru ilai wato ubangiji ba zai saurare su wadan sun kawo kuka cewa ga sun hada kaza ubangiji ba zai dube su ba duban rahama yawmal qiyamati rana alqiyama wala yuzakki ba zai tsarkake su ba wadda azabu na liyan azaba mai tsanani mai raɗaɗi ta tabbata gare su ma'ulim mai raɗaɗawa wa inna minhu
لا فريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتأكلوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وإن منه لفريقا حقيقة a cikin ahalin kitabi din nan akwai wasu jama'u ta kabi min ashrafi kamar kabi min ashrafi din da aka faɗa a baya wa malik ibn saifi da malik ibn saifi wa huyay ibn ahdaba da huyay ibn ahdaba yaluna alsinatum da sukan karkatar da harsunan su ya adibuna sun san yadda za su lankwasa harshen su bil kazibi an bil kitabi da littafi in suna wato suna karatu littafi to sun san yadda za su karya harshen su su shigo da abin da baya cikin littafin sun karanta tare da abin da aka saukar a littafin bigira ce da karatun littafin anil munazzali su bar abin da Allah ya saukar ila ma harrafu zuwa abin da suka juya suka kirkira kan sifatin nabi kamar sifar annabi wa ayatin rage ko ayar jefa ke barin wa'annan su kawo wani abin daban wanda irin wannan ana samu da yawa ko yaushe ya sa mutum ya sa jama'a a gaba ya ɗauko ƙur'ani da sunan zai fassara musu amma ya san makircin da zai ya ta jefa wasu abu daban wanda ba ƙur'ani ne ya zo da su ba ana faɗa wa mutane ana jan aya ta ƙur'ani su ɗauka cewa yau ai haka aya ta ƙur'anin ta ce alhali shi yana faɗar son ransa ne kawai to jin me haka ya shiga cikin wannan narkon mai girma ya shiga cikin wannan narkon mummuna wal iyazu billahi litasibu min alkitab dan ku dauki al muharrafa wannan da suka karkatar da harshen nasu suka faɗa kamar cewa daga littafi yake allazi anzalahu Allah wanda Allah tabaraka ta'ala ya saukar wa ba min alkitab alhali ko baya cikin littafin da Allah ya saukar ba cikin littafin da Allah ya saukar tsare-tsare ne nasu shi yasa kada mutum ya sa ƙur'ani a gaba ya yaudari jama'a don yana faɗa abu yana faɗa abu ga shi ya sa ƙur'ani a gaba ta yi fa muharrifu ne mai juya ma'anar ƙur'anin ne ko ya sa hadisai a gaba ya sa buhari ko ya sa musulun a gaba ya ta faɗar ra'ayoyinsa yana karkata mutane kamar hadisai yake fassarawa alhali ba hadisai yake fassarawa ba ra'ayoyinsa yake kawowa waya tsoruna su rinka cewa wa min indillah wannan abin da suke faɗa wai daga wajen Allah ne kuma wa min indillah alhali ba daga wajen Allah bane takidu karfafawa ne wa yaquluna ala allahi al-kadhib suna faɗa ƙarya a janibin Allah wahum ya alamun alhali su sun san cewa abinda suke faɗa ƙarya ne sun san annahum kazibun cewa su din nan ƙarya suke ma ka da libashari بشر يوصيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
ما كان البشر إذا شبع ga wani mutum na magi da bai kamata ba gare shi an yi zai hullahu a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya hore masa alkitaba sanin littafinsa a ce Allah ya hore wa bawa sanin littafi wal hukuma an hore masa sanin ya zai hukunci tsakanin mutane da nasu tsakanin mutane da abin da ya fahimta daga shari'a wannan bu'ata an ba shi annabta sun mai ƙoƙarin nasu amma a maimakon ke kokari dora mutane akan abin da qur'ani yake neman su tsaya a kansa ya kokarin dora mutane akan abin da zai sada su ga Allah ya dawo yana cewa ga mutanen ko ibadan limin dunillah ku zama masu bauta gare ni ba Allah ba wannan ba wai sai lallai mutum ya buɗe baki ya faɗa ba ko kaɗan ko da a aikace ne yayi a maimakon a ɗora bayi a kan riko da tsarin Allah a komo ba abin da ake ƙoƙari sai a ringa ɗan karɓe musu abin da yake hannunsu da sunan Allah ai duk wanda ya yi haka da sunan shi yana da ilimi Allah ya hore masa ilimi to ya shiga a wannan bangar tunda kamar ya ce su koma masu bauta ne gare shi kenan sanda duk ya nufi ya karba daga dukiyarsu sai ya karba da sunan Allah da sunan aidan Allah ne alhali ko Allah ne ce ba inda yake Allah bai ce ba takazibin li nasara na jirana wannan aya karyatawa ne ga nasarar da jirana a cikin faɗin su cewa annabi isa ya umarce su su bai da shi ubangiji da musulmi ne kuma rabi ne ake ga musulmi yayin da suke cewa ya rasulallahi kamar yin sallibu baro na alamar yanzu daidai ne in za mu gaishe ka a ce sai mu ringa gaishe ka kamar yadda muke gaida junanmu sai ka ba ta yi za mu gaishe ka mima sujjada sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an yi sujjada li ahadin min dunillah ba daidai ne ba a ce za a yi sujjada ga wani in ba Allah ba sai dai abinda ake bukata daga gare ku ku girmama annabinku ku san kuma haƙƙi da ahalihi ga ma'abota haƙƙin ku girmama manzanku ba wai ku bakwanta shi ba da an ce sayyidina ku ce ku ina aka ce sayyidina ba ana sayyidu wala da adama an faɗa mana ba ga shi ba ana sayyidu wala da adama wala fahara ya sa da nan ce sayidu na gona ina aka ce a ga ana sayidu wani da adama ko bayan gata ta hadisi ne ba eh amma aka ce ba za a ce ai wa manzo sujjada ba ba za a ce ai wa wani ba sujjada mawla musho abada tijani radiyallahu ta'ala anhu yayi tafiya ya dawo sai mutane suka ringa tararsa aka ringa tururuwa wajen tararsa wata mace ita da gani sai abin ya dimauta ta ba sai ta fada ta sujjada ba yau tijjani radiyallahu ta'ala mai ce kafar ki koli ashhadu an la ilaha illallah sai ai ke wannan abin da kike kin fita daga addini ke ce ashhadu an la ilaha illallah ki dawo ki musulunci wannan abin da kika yi ai ba daidai ba ne yasa a girmama annabi wajibi ne girmama annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wajibi ne a san haƙƙi ga ma'abuta haƙƙi eh a ce imamu malik ya yi aiki ya ɗora bayi akan tafarkin Allah tun zamaninsa mutane suke ta tafiya da yawa akan fahimtarsa wurare da yawa wani ya zo a yanzu ya ce ai ba wanda zai sa a gaba ya ringa wulakantawa da da'awar cewa kamar bai kome ba a fagen ilimi sai imamu malik ya da haka haka an san haƙƙi gaba abutansa ko aka yi imami shafi ko aka yi wa abu hanifa ko sauran shugabanni ko aka yi wasu buhari ko aka yi wa manyan shehunne irin su shau abdulkadir jilani su shau amata tijani radiyallahu ta'ala su shau ibrahim aka ce za a taɓa su duk za wanda suke a kan tsarin allah to allah an san haƙƙi gaba abutansa an san haƙƙi gaba a san haƙƙi gaba abutansa ba to abu tsarin addini dai shine a san haƙƙi gama abuta addini an gama abuta haƙƙi ta yi kai a gidanka ko matarka ba ta binka addini ba ka ɗora ta ba ma ko 'ya'yanka ba binka suke ba sai wanda miliyoyin mutane suke bin su injini ya ce wai ba su yi wa addini komai ba sai kai ne yanzu ka zo za ka yi wa addini sai kai ne yanzu ka zo za ka yi wa addinin ai ka ga wannan rashin sanin haƙƙi game abuta haƙƙi ne walakin sai dai abin da ake nema daga gare ku ya koru abin da za a ji daga duk wanda yake malami na Allah shine zai ce da mutane ku nura na ku yi kokari ku zamo na Allah malamai masu yin aiki masu koyarwa shi koyaushe ana neman bawa ya kokarin ya ilimi amma don ya ilimin bai fita ba sai ya dawo yi aiki kamar yadda in yi aikin ma bai fita ba sai ya dawo yi ihlasi in yi ihlasin ma dai ba fitar aka yi ba sai dai a koma ga baiwar Allah a yadda mai awamilul mi'ati yake faɗa cewa gaba ɗaya dai a ƙarshe a koma dai ga baiwar Allah wala ta tabi wa shi Ibrahim da Allah ta'ala nake faɗa wala ta tabi illa ala fali rabbina lima fi kamin ajizin falam tulfa lafiya yawa kawai domin ka da hangenka da dogararka su zamo ga baiwar Allah ne kakka dubo cewa kai kayi kaza yi ai kayi kaza a wanda kake ba addini yanzu a yake ina ai kai din nan gajiyayye ne inda za a kyale ka da kan naka me za ka iya shi wala la falla da fa rahmatu ma zaka minkum min hadin abada sannan da irin yadda bawa zai tsaya fa to sai ya tsaya ya koyar ya tura wasu a kai duk tsayawa bawa a kan gaskiya amma bai kokarin sauran bayan Allah su bi gaskiya ba to ai ya gasa wata manzo sallallahu alaihi wasallam ya tashi kama a fusace yake me yasa wa'ansu za su sani amma su zauna ga makotansu suna zaune cikin jahilci ba za su tashi tsayin daka su sanar da su ba me yasa wa'ansu za su zauna cikin jahilci alhali ga makotansu ba za su tsaya su koya daga gare su ba aka ringa to me wannan ya kawo haka manzo Allah yake wannan fada sai aka cika ko da ashariyawa yake don su ashariyawa a ƙauyuka suke zaune kuma a kusa da su a galibi makotansu akan samu kabilu na larabawa wanda su ba su da ilimi kamar ilimin ashariyawa da su ashariyawa sun zo madina su daɗe su koya wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin su ma akwai wanda daman su sun zauna wajen annabi sallallahu alaihi wasallam irin su Abu Musa al-Ash'ari ta Ibn Harith ash'ari sai ash'ariyawa suka je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ko da mu kake ne ne wannan magana ba za a sake maimaita maganar sa ya ce da su yake ba suka ce to ya rasulullah ba mu shekara biyu za a ga aikin da zani ba mu shekara biyu za a ga aikin da zani yake nan suka koma suka tsaya tsayin daka wajen koyar da makotansu gaba ɗaya addinin Allah da tsarin addini to wato hadisin munziri ya kawo shi a targhib wa tarhib mansubun ila rabbi shi rabbaniyun nisba ne zuwa ga ubangiji zuwa kalmar rabbu aka kara alif da nuni inda za a ce rabbiyu sai aka ce rabbaniyu ga kaimar don girmamawa wasu ka ce abinda ake nufi da rabbani shi ne wanda yake gwani wajen fahimtar da mutane wanda zai fara da mutane da kananan ilimi kafin ya kai ga manyan ilimin yadda zai zamo sun fahimta domin aka sa mutane a gaba aka ce daga manyan ilimi za a fara to ai shi kenan karshen ta an gama badda su an gama badda su sai dai kai mai faɗar kai ta tun kawo da ka sani ka tara jahilai kana faɗa musu abin da ka sani so ba su sani ba ai ba wannan ake bukata ba ka tara mutane kai kokarin abin da ka sani su sani su ma to wannan ne gwaninta amma ba cewa ai ka tara jahilai ba su sani ba haka ringa faɗan maganganu ma wanda ba daidai ba ma a ilimin amma saboda jahilai ne ka kai su can wani waje eh ka kai su can wani waje inda ya fi karfin su wanda bai taba zuwa gari ba ka kai shi ka ja shi ka kai shi garin bai gane garin ba bai san komai ba ka kai shi gidan mai unguwa man kace nan ne gidan babban sarkin garin ba ba da zai ba inda shi bai sani ba eh bai sani ba alhali gidan mai unguwa ne ko da ko daga ce bai kai ba ko a garin to ya bi ma kuntum ta'lamuna al-kitaba tunda dai Allah ya sa kun san littafi tunda dai Allah ya sa kun san littafi yasa menene abin nema daga gare ku ku zamo na Allah sanin ku ga littafin ya zamo ya mai da ku na Allah masu kokarin su ga sauran bayan Allah sun komo tsarin Allah wani ma kun tar su saboda kuma karance karancen da kuke yi karance karancen da kuke amfanin karatu ya dora bawa kan aikin da yake mai kyau idan karatu ya zama na ayi ne dan a burga ko a ringa tinkawan an sani wani bai sani ba ai karatu ya lalace ilimi sai ya zamo ya lalace nisa rabe kawai nukun alimina saboda zamowa ku masana masu karantawa don bayi da ilimi an ta amalu bihi shine ku tsaya ku yi aiki da ilimin in ba ku aiki da ilimi ba to ilimin bai da amfani ba ku samu fa'idarsa ba wala ya يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون bayan da za a ce wannan bawa na Allah ya ce zai umarce ku akan cewa ku mai da mala'iku da annabawa a matsayin iyayen giji ba Allah ba inna kamar ta zata sa'ibatul mala'ika kamar yadda sa'ibawa ta ɗauki mala'iku a matsayin iyayen giji wanda yahudu uzaira ko wanda yahudawa suka ɗau uzairu a matsayin ubangiji ko dan ubangiji ko nasara suka ɗauki annabi isa a matsayin ubangiji ko dan ubangiji to anna- wanda yake na allah ba zai umarce ku da wannan ba abinda zai umarce ku da shi shine ku tsaya ku yi ta bautar allah ku tsaya ku rike bautar allah ai ta bautar allah ta ko ina a shiga cikin bautar Allah ta ko ina udhulu fi sirri kafa udhulu fi sirri kafa amma kuma kuma sun zai amma sai ku da kafir cewa a ba da jinsu musulun bayan Allah ya muku baiwa kun zama musulmi bayan Allah ya muku baiwa kun zama musulmi ina ba zai haka ba sai yasa za ga duk shehunne abinda suke umarni da shi dai a dawo a bautawa Allah sai kaga sai ya zo da tsari na wuridai da sauransu amma kaga a wuridin gaba ɗaya ma ba inda ma za a ambace shi bayan da aka ce rukuni ne ma ka ambace shi yanzu kamar wuridin tijjaniya gaba ɗaya ba ma ambatan shehu tijjani a cikin rukunin fa ma fi zikiru shay'i aw zikiru ghairihi tawridi nida'il abdi ainu dawa'i eh ba ambatan shehu ba ambatan wani shehu a cikin wuridin nan eh ba ambatan shehu tijjani ba inda aka ce rukuni ne sai ka ambata shehu tijjani eh abinda aka ce rukuni kai istighfar yace ba da Allah ba addini bane abinda aka ce rukuni kai salati ga annabi salati ga annabi ba addini bane abinda aka ce rukuni kai ce la ilaha illallah ai la ilaha illallah ba addini bane shi yasa abinda aka zo da shi kenan abinda dariqa ta zo da shi kenan abinda dariqo na gaskiya ke zuwa da shi kenan a mutum kurba da zan tusu kuna musulmi a ce wace ku da kafirci ina ai ba za ta yi ba inda shi na Allah ne da Allah ya kokari ya ce ma a bar saban Allah ta ko ina ba kawai zarar riko da musuluncin ba ma a'a a yi riko da gangariyar musulunci ya zama ana riko ne da gangariyar musulunci wai za ta Allah أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم بالسرير قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين wanda hazallah tunda yanda ubangiji inda hazallah lokacin da ubangiji ya rike misakan nabi'ina alkawarin annabawa a nan is ta zo musu asalinta kenan inda da abin malamai da yawa ma sun ce a ita is tana zuwa ne don nuna abin da ya wuce lilmari in warar jihil mustaqbala zarfan wa mafrulan bihi wa badala kama nan ta zo eh, wato zarafi kuma ta zo don ma- mamara tunda yadda ubangiji ya rike alkawarin annabawa alkawari daga gare su da kuma al'ummansu yadda ubangiji ya fito da bani adam daga bayan annabi adam yadda nan gaba za a fada a suratul a'raf wa iza hazara rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna to ko ko kowane zama- kowane annabi an rike alkawari daga gare shi a zamaninsa cewa lama atainaku kun ga saboda abin da Allah ya ba ku shi ku annabawa allamu lil ibtida'i lamun lama din wato ta ibtida'i ce ainihin lazi atainaku madin kuma masuliya ce tunda dai mun ba ku min kitabin littafi Allah ya ba ku littafi wake mutum ya fa kwaninta a cikin lamarin addini kuma ja akum rasulun sannan sai ga manzo ya zo muku minan rusuli kowane manzo ma kenan aw muhammadu sallallahu alaihi wasallama fakat ko ko a a ana nufin annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam shi kadai musaddiqu limama akum wanda yake ko mai gaskatawa ga abin da yake tare da ku abin da ya zo da shi ya dace da abin da kuka gani a littattafanku min alkitabi na daga littafi wa hikimati da hikimar da tuminun mabihi to wallahi lalle ne akan ku ku imani da shi dole ne ku imani da shi wala tansurun ma lalle ne wajibi ne akan ku ku taimaka masa jawabu ka sami muqaddar jawabin rantsuwa ce wanda take muqaddara in adaraktumuhu dole ne ku ba da gaskiya da shi kuma ku taimaka masa in Allah ya kaddara kun riski wakacinsa abinda ake nufi annallaha cewa ubangiji ya rike alkawari bisa kowane annabi ya ba da gaskiya da wanda zai zo bayansa na daga annabawa kuma ya taimaka masa in Allah ya sa ya riske shi kuma ya mace mutanensa da wannan fi zalika fi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fakar ko ku an rike alkawari ne a kansu a game da haka a lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan a ce akan annabi ne sallallahu alaihi wasallam aya tana bayani ne akan cewa duk annabawan Allah sai da Allah ya rike alkawari daga gare su cewa in sun riske zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to wajibi ne su bar duk abin da suke kai su komo su manzo sallallahu alaihi wasallam inda manzo Allah yake faɗa a wani hadisi law kana Musa hayyan ma wasiahu illa tibai annabi Musa da yana nan da rai yau yanzu na bayyana ai ba abin da zai sai aje duk abin da yake da shi ya dawo ya bi ni sai da aje duk abin da yake da shi ya dawo ya bi ni shine maganar mafi yawan malaman tafsir alheri kwada ubangiji tabaraka wa ta'ala ce lil anbiya ga annabawan nan au qala kullu nabiyyi au qala akwai alko au qala kullu nabiyyi li qaumi ko ko kowane annabi yace ga mutanansa wato shi fa'ilin qala wanda yake lamiri ne muttasiri jawazan ya koma gawa wasu suna ganin ya koma ga ubangiji ta baraka wata'ala ubangiji shine mai faɗa haka wasu kuma suna ganin a'a ya koma ga annabawan ne kowane annabi ya faɗa ga mutanensa a farautu yanzu kun yadda bi zalika da wannan magana da kuka ji wa hatu ala zalikun isri kun riga alkawari na bisa haka ai a hadi asfaki ai alkawari na wanda yake mai nauyi mai tsanani wanda dole a tsaya a kula da shi a bi shi sau da kafa kalu annaba wannan suka ce ko ko su mutanen kowane annabi suka ce da shi annabi a kafarar da kwarai min yadda min yadda kala ya ce fashadu to ku shaida ala amsukum wasu kawunan ku ko da kanku ku san cewa fa kun yarda da haka wa atbai ku ku shaida wa mabiyan ku ma da haka ku ba da wannan shaidar zuwa ga al'ummun ku ko ko ga manzan ga manzan wa na ma'akum min ash-shahidina ni ina daga masu shaidawa tare da ku ni ina daga masu shaidawa tare da ku to alaikum akan kowa alaihim da kan al'ummun naku can da yake lama a sai naku a musafi ba a rubuta alifin ko alif da ake rubuta ko ko mala da salama a sai naku alifin alif da ne ko alif da ake rubuta ko ai ba alif baki bane shi yasa wato sai ai wushi ne masu saba'in da tambayi tunda sun ce za su yi kokari kula da bin rubutun ƙur'ani sau da kafa yana cikin wuraren da ake shafe a lefe ko ko haka ne ko a musafin ko inda haka ne a musafin sai a yi musu tambayi to faman ta walla wanda suka juya da baya bayan wannan wanda bayan an ɗau wannan alkawarin a gare shi amma ya yadda ya tsaya a kan alkawarin to lalle kan ya zamo kangararre ba wani kangararre sai masu wannan sufa sai yasa aka kawo tarifin musnadu da musnadu ilaihi musnadu ilaihi gashi an kawo shi sunan ishara musnadu din an kawo shi da alsan nan ma kuma aka ƙara lamirul fasali hum don a nuna kama hasaru kamar cewa ba wani kangararre sai irin wannan duk wanda zai rike alkawari na Allah amma daga baya ya bari ba don wani abu ba don son zuciya ko bin son zuciyar wani ai ya zama kangararre kai ne tsakaninka da Allah kai alkawari kullum sai kawai Allah istighfari sai kawai Allah salati ga annabi sai kawai Allah hailala ba wani kake ba alkawari ne kai kuma tsakaninka da Allah wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗa man nazara an yudi Allah fa yudihu wanda dai alkawari zai ba Allah to wajibi ne ba Allah wannan ba biyayya ce ga Allah ba amma haka kawai wani ya dora ka akan wata gadar zare ya ce ai sai ka bar wannan ma sannan addinin naka zai inganta kai kuma dan an gamu da wawa ka yadda ka hasadu ka daina abin da kake na Allah to ai ka zama kangararre inda duk ake neman kangararre aka ganka to ai shi ke nan an gaba samun wanda yake kangararre Allah ya faɗa yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustadira bayan Allah da kirki ga sufar su da amna suka ce za su yi dan Allah sai sun cika sai sun cika to kai an ce kakka cika shine za ka zama da Allah Qur'ani za a bi Qur'ani ya dace ka bi ko maganar mai faɗa ma don Allah a ce kuma kokari ake a tsora ka akan Qur'ani almutamariduna su ne masu taurin kai minar kuffari daga kafirai aka gaira an kawo sunan ko ko da su canza kulaman nan أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون أفغير دين الله تبغون yanzu kudin nan da kuka kin da kuke kin cikawa da alkawari ko yarjejeniyar da take tsakaninku da Allah ko abin da kuma kanta dan Allah wani abu daban kuke nema ba addinin Allah ba ba tsarin Allah ba in dai tsarin Allah kuke nema ai wajibi ku cika da alkawarin da ke tsakaninku da Allah ujibal maqulu an gabatar da maqulin shine gayyawa da annal maqsud bil inkari domin shine mahaddul inkari eh shine mahaddul inkari mutum ya sa wani abu daban a gabansa ba tsarin Allah ba wai ya ce wannan zai cimma wai cimma wannan ne ya zama wani abu a rayuwa ina ina ai bawa ya kokari ya ga ko yaushe bisa tsarin Allah subhanahu wata'ala yake tafiya wani wasu zaman su sana salari alhali baki ɗayan wanda suke sammai da kasai sun jawo ne ga Allah ba wanda yake tafi da lamarinsa duk wanda yake sama da ƙasa Allah ne yake tafi da lamarinsa in kullu mafisa ba ta lalci illa atir rahmani abda dawa ko sun so wa karhan ko ba so ba ko ba su so ba da mutum ya ce shi bai yadda da Allah ba Allah zai rubuto masa rashin lafiya ce ba zai rashin lafiya ba dan bai yadda da Allah ba ko Allah zai rubuto masa wani hali ya ce shi bai yadda da wannan halin ba eh ko Allah zai rubuto masa mutuwa ya ce shi bai yadda da mutuwan nan ba ai bai yadda da Allah ba bai yadda da wannan abin da Allah ya rubuto masa ba ina wane shi ai dole ya bada kai dole yanda ake nufi haka za a yi da shi ɗalibina au mukura'ina ko da bi ko dole da saifi wani hawi a musu dole takobi ko abin da ya kama da haka wai da ya turja'un gaba ɗaya zuwa gare shi za a mai da ko filahirati a lahira sosai a tashi kula abin na lillahi a gara sa